أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أوزيني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى الدنيا او امرأة ينكوها فهجرته الى ما هاجر اليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك من ربك هو الحق ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيا من قانا آية فإن الله سبحانه وتعالى والذين والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عظيم أليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wayannan da ba su yarda da Qur'ani ba, ba su yarda da Allah ba, ba su yarda da manzon Allah ba, koyaushe burinsu shi ne su yi shige fice su ga cewa sun dakatar ko kuma sun ga kiyar da wai a nasu ƙoƙarin fa suna ganin za su ga kiyar da ayoyin Allah da ƙarya da ki da ƙaryatawa wulaika wa inji Allah wa tanin kalamun azabun waɗannan mutane ya kasance gare su azaba min rijidin daga dauda aliyim mai rarrabe to muqabilin su shi sunewa wa yaral ladina utul ilma amma malamai malamai daga cikin mutane malamai koyaushe malami shine yake gano abu daidai wanda ba malami ba duk ganonsa shirme ne kawai makabo ne yana bultun-bultumi a cikin mutane yana kariya su kenan ya faɗi abin da yake so malami kuma haka ce ba wai malami wanda ya iya karatun zahaba ja'a wa dakhala wa kharaja yau an dauka kawai duk wanda zai dauko ayan qur'ani ya karanta ya fassara shi inda yake so ko ya dauko hadisi ya ta zuruta akai sai da ji malami ne wannan bane malami malami wanda zai san ilimi me yasa aka faɗi abubuwa me yasa aka yi me aka faɗa ilal dinsa sanin ilal dinsa sanin maganganun malamai da suka yi wannan magana akan wannan aya ko akan wannan hadisi malami nawa suka yi a cikin malaman nan nawa ne ingantattun malamai nawa ne ba ingantattun ba nawa ne waye malamansu adin har sai ka biya ka diddigi ka san kafin ka zama malami ba wai kawai shikenan dan ka je kaso da tattabai ka samu wani wani abin nan karo da kudin ka ka sa da tattabai a cikin kabot ka je a bayan ka an dauke ka hoto sai a dauke ka malami wannan shine malanta ba a'a wani ko ba yi da wayannan da tattabai da kuke gani yawanci a bayan wani malaman nan daidai yake da tangaram din mata tangaram din da mata suke ajiya ba kawai Allah an ka tambaye ban san me ba akwai wanda na gani haka ba wai zancen wasa ba akwai wanda muka yi jayayya da su nace akwai a ciki littafi kaza kaza yace babu Allah ya sa littafi gashi na ba sa nace dauko ya dauko ka bude ya bude ya gani yace wai bai taba gani ba nace baka taba karanta ba na'am baka biya kan wajen ba dan kawai ka siya kamar hoton drama ne suka suke a jajan a ce su malamai yau wajen da littafi kana da dubu hamsin sittin zaka so ka biya bayan ka ba shi ne zai baka malanta ba malanta daga tsoron Allah zaka samu da girma na gaban ka da tukuya a gaban malami ka dauka waye malamin ka a gaban wa ka karanta malamin ka waye malamin sa sai an san da wannan amma shegen karatu wanda bai da malami ai ba ba malami bane wannan ai karatu na wajada ba karatu bane kawai dan kana da kuɗi ka je kasuwa ko a nan Maiduguri ko a Kano ko ina dai ko a Saudiya ko a Masar ka sawo littattafai ka aje ka ce kai mutane ka aje kamar abun burga ka aje jahilai ka zauna kujera a bayan littattafai ana ta nunawa cewa kai malami wannan ba shi ne malanta ba a al-ilmu bi ta'allum malanta ka karanta ka karanta kuma wajen malami waye malamin ka da wannan shaga ka ce ka nuna mun malamin ka in nuna maka iyakar karatun ka. Eh da ke wajen waka karatu sai a nuna maka irin iyakar karatun ka. Amma ba kai malamin ka ba ba malami bane ka zo ka ce kai malami. Duk rashin kunyan ana so ai kowa zai yi. ka bude baki ka ce wane ƙarya yake wane ba daidai ba ne ba haka ba ne ko kawai kai mutum ka dogara da hadisin buhari da musulun suna yi magana a buhari a musulun to buhari da musulun ne kawai hadisin mazan Allah nawa hadisai wanda sun fi buhari da musulun mai inganci nawa kuma babu su a cikin buhari da musulun ba haka wani buhari da musulun ne malaman sun riga saboda wasu ka'idodi sun ce su ne amma yanzu a wajen shafi'i ba mu wata mali ya ce a safin kitabin ba da kitabin zahiru in ka karanta mukaddiman da shafi'i ya yi wa muwaka yake cewa muwaka a safin kitabin ba da kitabin da ya ce ba littafin da kai wata inganci bayan littafin allah to sai ka ce sai ka ga mutum ya karanta muwaka sai yana jawoyin hadisan muwaka ba su yi ba ne to hadisin muwaka ba sai ba hadisin waye ne sai wani hadisi ne sai silsila ko hadisi a buhari ne bai bai dangana imam malik ba ba sahihi ba ingancin hadisin buhari shine dangana imam malik an malik an nafi an salim an abi an jaddi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake kiranci silsila zahabiyya sai abin nan gwaldin tana a hadisi an kalmo da gautan nafi malik ya kalmo da gautan nafi nafi ya kalmo daga wajen salim salim ya kalmo daga abdullahi abdullahi ya kalmo daga umar umar ya kalmo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ana kira shi sirrul zahabi to almuhimmi ne malanta malamai ne sun yarda za su yarda da Allah cewa ɗaya ne ويرى الذين اوتوا العلم اما ودان da Allah ba su ilmi sun tabbatar cewa allazi unzila ilayka wannan littafin da aka saukar zuwa gare ka ya Muhammad min rabbika da wajen ubangijin ka huwa al-haq ai gaske ne ba wani tantama a ciki wa yahdi hakan wannan littafin yana shirarwa ila siratil aziz al-hamid yana shirarwa zuwa ga tafarki na Ubangiji mabuwayi alhamid mai dimbin godiya kai kaɗan ya saka maka da da yawa.
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يكفركم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقال الذين كفروا أما تعبريتنا cewa waɗannan da suka yi mutuli da kadaicin Allah waɗannan da suka ki yarda da manzancin manzon Allah waɗannan da suka ki yarda da abin da Qur'ani ya zo da shi su aiki da shi da abin da sunna ta kawo su aiki da shi ta suna cewa suna istilanci ga manzon Allah suna cewa mutum hal na lullukum shin mu nuna muku ala rajulin mutumin da suka ma nuna na kira kamar wani mutum ne kawai haka shashasha suka nuna annabi din wani ne mutum ne shashasha annan dullu kuma da rajulin sun nuna muku wani mutum wani mutum ba ma a Muhammadu ba ba ma wani arrajulu ba a rajulin wani mutum na kira ala rajulin yunabbi'ukum idza mudhibtum mutumin da zai ba ku labari zai ba ku almara zai ba ku almara ne za mu fi wai in kun mutu in ku wai in kun mutu naman ku ya farfashe a ƙasa ta rubu ta rube ta rubuje kasussukan ku ta narke kullum mazzakin bayan ƙasa ta cinye ku baki ɗaya yake ce muku inna kun lafi halkin jadid za a sake halittar ku kuka samu kun yi wani ma'aransa kun sani kun yi wannan mutum da Allah ku nuna muku wannan mutum kuna zo ku gaishe to ga can ku je wajen sa ku ji labarin bandariya bayan an mutu a wai bayan kun mutu ku ji iskilanci ba su kewa manzo Allah eh wai bayan kun mutu naman ku an binne naman ku ta rubuce a kasa kasu sukan ku ta zama babu muzibtum kullu mumazzakin amma wai innakum lafi khalqin jadid wai za a sake halittu yana ce muku wai minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a ina yayin ina kaza kaza gashi a wajen da yawa suka faɗa suna zo suka ce annabi Muhammadu ne ya ce na ya ji ɗaukar kashi sai su haka ayyuhu illahu hadhihi ba'da mawti'a Allah ka zai tada wannan Muhammadu man yuhil izama wa hiya rabi kul yuhiya allazi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli khalqin alim ga ya musu cewa wanda da babu din ai daga babu ya samar wanda ya samar abu daga babu in kuma za babu samun da shi akwai wahala ne ai babu wahala daga babu ba ya samar don ya zama babu a samu su kuma wani wahala ne ba wani wahala to domin haka kafirai da irin abin da suke faɗawa wanda ya yi imani na'am أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد sai suka ci gaba da suna ta aftara ala Allah kadiban kai kai ba muna ce ƙarya ke wa Allah Allah sun kai Muhammadu na kai Muhammadu na ci kakken makarici kun ji zaki sauki bururun tsutsu da yake kun ji ƙarya ce ki faɗi da yake aftara ala Allah kadiban ibtira'u shine ka faɗi maganar da daga babu daga babu ka samu magana wani abin da babu shi baka taɓa jawo kowa ba ka faɗa shine ibtira'u ابتلاء على الله كذبا ابتلى على الله كذبا اي مؤمن الذي كاي kai yake wa Allah naki ma bai da masa wannan magana ba an bihi jinnatun ko kuma in ba kai yake ba to mahaukaci ne hankalin sa kamar ɗaya muna gani aljanu suna tare da shi sun suke gaya masa irin maganganun almara din nan kaga mahaukaci zai faɗa to abin da ya ga dama to muna ganin sa kawai dai mahaukaci ne eh sahirun majnun kawai kenan ku kyale shi kar ku yi mamaki ma kuka ce ne shi kenan a kyale shi shine Allah ya ce bal ƙarya da kuke maganar da kuke ba haka bane bai yi wa Allah ƙarya ba kuma lafiyarsa kalau ya fi kowanne ku hankali ya fi kowan ku gaskiya da amana da rukunta ya fi kowan ku hankali da faɗin abin da ya dace duk ya fi shine a akalin nasi ban taɓa halitta mai hankali irin ba ban taba halitta daukakke mai tunani irinsa ba ban taba halitta mai mai hikima da fadin abin da ya kamata irinsa ba sam sam sam ku ne ne in ma kuma ka ne ku ne kuke da hauka amma ba Muhammadu ba Muhammadu insanin qabilun cikakken mutum ne mutum a cikin mutane ba cikakke kowa 99 da sai Muhammadu Muhammadu 100% ne a cikin mutane bal allazina la yu'minuna sai dai ku da kuke ba ku yarda da Allah ba, ba ku yarda da gaskiyar manzancin manzan Allah Muhammadu ba, shi ya sa ba ku yarda da samuwar tashin kiyama ba, ba ku san ku ne kuke karya za ku dawwama kuwa fi azabi a cikin azaba a nan duniya na rashin sanin tabbas, gobe kiyama kuma ku shiga azabar wutan Allah mai rarrabi, haka nan a duniya ma wa zalalin ba'i kuna nan cikin bata mai nisa, kun yi nisa cikin bata. ba mai kamo hannun waɗannan kun riga kun taɓe kun zama taɓaɓɓu wahalallu a duniya da lahira gabaki ɗaya. Na'am.
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب
أولم يروا إلى ما بين أيديهم حيث كني سميت da kasai da yake gabansu su gani mana su ga sama a gabansu baya karewa su ga ƙasa a gabansu ba ta ƙarewa sun duk tafiyar da suke in sun juya baya ba su ganta sun tafi gaba ma su ganta sun tsaya ma su ganta sun kwanta su ganta sun zauna su ganta ba sa gani waye ne ci wannan ha la halqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas ai girman halittar samai da ƙasa ya bi halittar mutane amma Allah ma saman ma da kasa Allah zai zama da su babu nahsibu bihim al-ard zamu zama in muka ga dama in muka ga dama inji Allah in muka dama muka ga dama nahsibu in nasha nahsibu bihim al-ard ai zamu iya muruguza kasa da zamu iya muruguzar da kasa su zama babu aw nuskida alaihim kisaban ko kuma mu jawo musu wani sashi na sama ya kashe su kamar da muka yi wa mutane aika duka za mu iya amma ba za mu yi ba saboda mun riga mun dau alƙawari ga Muhammadu mun ce wa ma kunna mu wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula hakan nan kuma ba za mu azabtar da su ba muddin kai kana cikin su hakan nan in akwai masu istighfari ba za mu azabtar da su ba duk wannan alƙawari ne da muka ɗauka to ba za mu azabtar da su ba za mu jira su zuwa gobe kiyama na'am kisa bar mina sama inna fi zalika a wancanen ga ayatin ayyati sabuwaya da girman nan Allah da kulli abdin ga kowane bawa muni wanda zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ana iya karanta shi anan an karanta shi da sauran malamai sun karanta shi da nun amma akwai malaman da suka karanta shi da ya shi ma daidai ne kun ji kanku ce wannan kamar ya bata qur'ani aha akwai da suka karanta shi in ya sha yaksifa bihi al-arda aw yusbita alayhi akwai kamar hamza da kisai da kuma khalaf sun karanta shi da ya hakan nan an karanta wani malami sun karanta shi hafsa ne kawai ya karanta shi da a bihim saura sun karanta shi da bihimul al na'am ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا
bayan Allah ya nuna ga makoman kafirai da duk wanda suke karyata annabawa Allah ya kwance kwantar da bayan sun yi wa annabi iskili din in kafirai suka tayar annabi hankali suka iskilantar da shi suka zazzage shi Allah sai ya mayar musu martani ya mayar musu martani ya nuna abin da suke ba haka ba kuma sai ya koma ya gaggashi manzon Allah saboda girman manzon Allah sai ya sake koma kan manzon Allah ba wai kawai in ya ba wa kafirai raddi ya kyale manzon Allah ba a'a sai koma ga manzon Allah ya kawo masa tarihin annabawa ɗan uwansa saboda ya kwantar masa da dukiya ya nuna ai ni'ima wannan abu kai maka kamar da ya same ka ya samu sauran annabawa irinka wa ma kunta bid'an min ar-rusul ai kai ba za ka zama face na daga annaba ba duk abin da ya same su zai same ka duk abin da ya samu annaba zai same ka kai kadai saboda ka hada duk ladan su ka ninke kai kadai ka dauka saboda izayar da aka yi wa duk annabawa an yi wa manzo Allah shi kai saboda ya samu ladan duk izaya da aka yi wa sauran annabawa shi kadai Allah ya bashi wannan lada dan ya fi su da yawan lada a wajen Allah sai ya fi su mudun sai ya cika fiye da nasu mutuna saboda shi ne shugabansu saboda shi ne babbansu saboda shi ne fitaccen halitta Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadu Rasulullah. To shi ne Allah kuma yake da masa wani kada a ta yi na dawo da min na fadla yake da kuma kafiran ma cewa ku sani da kuke gani Allah ba Muhammadu irin wannan rabo kuna ta surutu din nan Muhammadu Allah ba ki rabo kuna ganin kamar ba komai ba kuna surutu ko to ba Muhammadu Allah ba shi kane ba to ya za ku ce ba shi Dawuda annabi ne na Allah Allah ba shi daga fadalansa ku je ku kwace wala kada hadaina Dawuda minna fadlan mun ce masa ya ji ba du aubi ima mun ce wa dutuna idan ya tafi kuma ku maimaita idan yace idan annabi Allah da bai ce subhanallah duk dutsura su subhanallah subhanallah subhanallah in yace walhamdulillah duk su ce walhamdulillah walhamdulillah in yace Allahu akbar kan duk na ce Allahu akbar Allahu akbar Allah gaba ki da aw bi imamu wal ghayr haka da tsuntsaye duk tsuntsaye idan suka ji dauda yana tasbihin yace la ilaha illa suka kowanne jiri jiri Allah Allah Allah suna ta abun nan haka dudu suna haka itatuwa duk suna tasbihi tare da shi wa alanna lahu alhadid a cikin kuma wannan cikin mu'jizan da muka bawa Dawud da girmama shi da muka yi da daukaka shi da muka yi mun ba shi mu'jizan ta'u laulaye kalbi ku kalbe sai kun sa a wuta a wutan man ta ji wuta kunna ku dauko ni kalbe kuma ku rinka duka kafin ku yi abin da kuke so amma shi mun mayar masa da kalbe kamar yaro ne ya ci cingam yana abin da ya ga dama da shi ya juju ya shi ya juya ya kaza ya abin da ya ga dama mun mayar da masa da da da da da da da karfe kamar kaunannen cingam yana abin da ya ga dama da shi na'am فليعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا
Muka ce masa animal sabibati kai musu sirke kai musu duro ma'ana sirke abubuwan rigan da hulan da ake sa wajen yaki da kuma abun riga irin na kalbi irin na yaki zamu kamar yawa ce bullet proof sai da bullet proof na yau ka san hannaye menene duka auje amma wancan din hula yana nan ba a kallo sai ido ko ina na karfe kuma zai mutu sabiqat ne mara nauyi ba mai nauyi wanda sun sa su ji nauyi ba za su iya su yi abun nan ba su yaki ba a'a sabiqat gashi nan na karfe ne amma kuma gashi da laushi gashi da bashi da nauyi gashi kake kake haka haka zai yi musu wa qaddir fi sirri haka nan wajen hannaye duk wajen mafasil duka yayi su suna laulaya suna tauyaya ba zai hana mutum hawa doki ba ba zai hana shi daukar wani abu ba zai hana shi amfani da takubba ba duka ma'ana irin da yayi gashi nan mai kyau ba ba na wasa ba sa'annan yace masa wa amalu salihan ku yi shi amma ku yi shi ba mai kyau wannan ya nuna duk abin da mutum zai fi aiki shaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da uwar mu Aisha ta rawaito muttafaqun alayhi yake cewa inna Allah yuhibbu idza amila ahmadu idza amila ahadukum amalan an yutiqa idan da kai abu kai shi da kwani kai shi mai kyau ba ka zo kai zamba a ciki ba duk sana'an da za ka yi ka tabbatar kai sana'a mai kyau kai abu mai inganci mai tabbaci mai kyau ba wai ka zo kai abu daulaulaule don cuta zamban mutane irin yanzu yanzu ake yi sai ka ga komai an yi shi abin zamba an dauki halin sai ka ga abu ana a na China ne a na kaza ne a China kansa abin da muke ganin Nigeria da ake kawa China Nigeria ba ake kawo kun san China Nigeria saboda China din magana zuwa mu ne muke nema a yi shi low quality har wani lokaci wannan naji ambassador China shi yake faɗa wata rana ana masa interview ambassador su ne yake Abuja ya duk abun China ana cewa ba yace ba haka bane yace mu abubuwan mu category ABC ne kawai yace amma mu kun mutane ne ne ya kuka tabi kuna neman ya zama category ABC D E F yace har na shida akwai kura su yace sai mu ce muku an ma za mu yarda na shida mu to in suka samu su kamfanin nan kanana sai su mutu low quality na biya shine nan ka kawo ba ba kuma gaskiya ne China America ba kayan su suke siya kayan China abinda duk yanzu wani telefon da kuke gani duk wani telefon duk kyan telefon in ba telefon guda biyu ba iphone da blackberry da akwai nan kutu nokia duk da baki daya a china ko samsung ne ko wani iri ma kwanakin ba da kuna jin labarai akwai wani telefon na china dan kalgonsa ya fi iphone duk abin da iphone take da ciki ita ma tana da shi da ya fara shiga amerika sai an ta suka daina sayan iphone suna sayan ta na kada arha kudinta za ta siya kudin iphone ɗaya za ta siya ita biyar kuma karbo ba ta dala wa iphone ba ita ce hawaii sai amerika suka hana har manajan director su kawai amerika suka nuna masa wani suka shiga suka yi wani karyarraki wai ya saci technologinsu ne ya taso ta taso mace ce ta taso daga Canada za ta tafi bikin jirgin ya sauka a New Georgia suka kama ta wai ta saci technology kamfanin iPhone suka kai ta kotu da kyan ba rani suka bar yau kamar wata shida da suka wuce eh wannan China suna da abu mai kyau kalgo duk wanda yanzu electronic da kuke gani na China samu din Samsung misali North Korea ne idea din amma aikin daga China ake saboda kokolwa da Allah ya ba mutanen China da mutanen Japan ba na wasa bane China da Japan especially Japan da kuke gani ba ba ta da mineral resources ba Japan ba ta da mineral resources ba ta da albarkatun ƙasa ko gishiri Japan ba su da shi ƙwaƙwalwa ne kawai ina ba su ƙwaƙwalwansu ne shi ne mineral resources na to haka China ƙwaƙwalwa ne ba inda za ka ji ka nuna China ba su yi ba kawai me za su yi ba yau ba shi nan ga shi na kuna gani riguna atambofi shaddodi ne ne ne da kuke gani yanzu a Najeriya duk gayar China ne wani Desna, wani wane, karku yadda ba wani wani Swiss. Babu mutum Najeriya bai sai je ya suwo kaya a Swiss a siya ba, ni na ga muku. In an samu Desna na Swiss zai kai dubu ɗari uku ɗari hudu waye zai siya. Waye zai siya. Amma na China ga ta na dubu ɗari da saba'in, dubu ɗari biyun ta yawa. Mutane mun sai su sa suna kongo da ita. Ah, me ne China ba sai? ba ku gani yanzu wannan kattakkattai jin din nan duk China su yi musu fuska in ake kawo fuskoki daga China za a sa wuri wuta ka mai kyau kana kallon wani abu duk irin wannan tsohon din ne China ne suka yi abubuwa na yanzu da wasu fara surutu suna ce China suna su kashe musu kasuwa kar abu dai China ne to ya kamata a yi abu mai kyau abu mai kyau din nan shi ne mai kyau abin da mara kyau mara kyau ne eh ko jaya ne ta abu mai kyau mai kyau tayoyi duk wani kanana ga kowa wannan taya ga shi na gudiya machilin dunlop duk lasis din ne na america da france amma yana ke a china kowa ya gama a china ke saboda cheap labor bature abinda zabiya bature ya zabiya mutumin China ɗari kuma sai aiki mai kyau alha gare su aiki aiki ne da alha akwai cin lebo kasan hannu idan ya yi mai yake da suna za aiki mai alha yanzu ka duba arewacin Najeriya yawanci mai yake talauci yake damu cin lebo ne yanzu lebura nan la naira dubu da ɗari biyar ake biyan sa ba ko ba shi bane yin lebura ya isa a Lagos kana lebura ka isa ka biya lebura kana aiki ka biya lebura dubu ɗaya da ɗari biyar sai dubu uku birkila nan dubu uku ba a Lagos dubu biyar dubu shida kuma sha biyu za su tashi kuma idan aka yi ruwa asara ka ne sai ka biya su kuɗi rami ba ruwansu an haɗa siminti ba yi aiki ba sai ruwa ya sauko irin ruwan Lagos nan da ba ya tsaya ba siminti ka kai asarar su yashin ka kai asarar ta kudin aiki kuma sai ka biya in baka biya ma ba ko wanda zai gabo bai ma aiki ko Abuja ma haka ko Abuja sai sai ka biya amma nan kaga saboda rashin aiki mai kyau ha alha naira dubu da ɗari biyar talauci ya yi sai mu eh kuma babban abin da yake ka mana talauci a ƙasar nan in ga mu kuji ba kwa fitowa sana'a da sauri ba kwa samu wajen sana'a duk ku sana'ar da ba a samu kwa wajen sa ba albarku saboda annabi ya yi wa sana'ar da ake sammako saboda ita ne addu'a ya ce Allahumma bariki bukuri ummati Allah ka sanya albarka ga masu sana'ar umma na masu sammako amma yanzu nan za ka zo arewacin Najeriya sai ka kwanta ƙarfe tara mutum ba zai fita yake kasuwa ba ƙarfe goma ba zai je buɗe kanti ba sai zai samu albarka don kamar ta an kaje Lagos ba ka gani ya ka Lagos akwai kuɗi karfe uku za ka ji karkar wani mai sana'a wanda ya tashi mai kosai ta tashi wannan ya yi ya direban taxi ya tashi kamar gari ya duniya kiyama ta tashi shi yasa akwai kuɗi larabawan saudiya ba sun samu ba ba san kaji kaji ga saudiya kan ji irin masu tsadan ka sai ce maka min waye min nigeria min lagos in ka ce a'a za su min abuja a'a min kano in ka ce a'a kaduna in ka ce a'a min waye in ka ce borno yalla haka ka ce borno yobe taraba adamawa sokoto lf riyale talata riyale ashe wallahi ka zaki ka tafi wajen biyar biyar goma sun san babu da kuɗi ka je mana hotel da zaka gani manya manya su zamzam su hilton su nylon su intercontinental wani ga su ga harami daga ka mutan kafa goma ka gida duk zaka samu mutane ina in ka gaba mutumin gwamnati ba dan arewa to ka tabbatar ba Kano ne ko mutumin Kaduna amma duk mutane mai duka muna ina muna shari mun su billahi lazi a shari manzo za su ke kilometer biyar mun zo hawan billahi din nan hato an gwada to babu da kudi ya za mu zama sauka bakin a bakin haram mun yi sa sai mu hau mun muna sauka muna nan gwani maliki muna nan gwani mamun nan gwani umar caucau muna nan muna cin abin nan gaji kwalfa an neman nan amma mutanen Kano alhazansu ba za ka je sun sauka a masfara wajen da akwai kusa da haka da ibadi da yau da kilomita da yi amma mu ina jaruman su nuza ha da kan nuza kuke sauka wanda yanzu ne ma an dawo jaruman su din ana ganin an zo London yanzu billahi da ba inda nake ji a zuciya irin daga masallacin billahi zuwa harami kowa ya tafi ya san wannan wajen ta shafi hindi hindi hindi haka gulwar mu duk a wajen yake mutuwa billahi za ka hau ka tura ke shi gaba za ka sauka da kakata in ba ka da burki sai faduwa billahi to duk talauci ne inda muna kuɗi bai zai hana mu sauka a wajen yake masu kafin amma za ka mutanen kano kaduna matansu da yaransu har da masu daba musu abinci a wayannan manyan hotel sun sauka to akwai kwabo in akwai kwabo ba dole ka sauka ba kuɗi ai wallahi kawai shikenan in dai ka ga mutanen wayannan Borno Yobe wane ne to ka tabbatar ko yan siyasa ne sanata house rep gwamna deputy gwamna wane ne wannan su ne amma ko kwamishina ko hausa assembly ma dukkan uwar ɗari ne muda su duka a duk da masu da yake ɗauka muna muna fama da kirjin wa mai kokarin mu shine ya fita ya mota kasar saudiya ka je da fari akwai kuɗi zuwa harami riyal goma goma amma kuɗi ya zo ya kare su sun sani riyal biyu eh inda za su ɗauke ka dan riyal goma kaga alhaji yana da rubi akwai kuɗi yana shiga yanzu alaji in kudi ya kare tafi haram sai ka biya ne a to sai ce lokaci da babu da gonda ba da amma lokaci ake ashar riyal ma gani suna da san kudin ba kare to dole ai aiki ani amal sabigati wa qadir fi sarbi wa amal salihal buyi aiki mai kyau mai nagarta inni bima ta'maluna basir ni duk abin da kuke aikatawa ina kallo in Allah inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yujkina wallahi masu sana wallahi ɗan kasuwa wallahi masu karantarwa wallahi duk abin da kake karkai zamba ne ko malaman makaranta yau ɗan zamba ne karatu yau zamba ake hasata irin karatu zamani din nan sai kaga malami baya shiga aji sai sai da kusan karewa ya kawo hand out ya sayar wa yara ya ce ku ya hand out da kunci jaraba duk wanda bai sai hand out ba duk karatun ka kafa ne wannan wani irin zamba ne kai alƙawari za ka karantar kullum awa biyu biyu a sati ma za ka zo ka karantar awa biyu ni amfanin sa ha kai almajin kanka kai ma ka zama dan zamba maimakon ka tsaya kai karatu ka je kana fada wannan malami ka fada wannan malami kana ta roƙon sa ka bada lamba ka bada suna in akwai wani babba da kai ya san malami ka zo wajen sa ka ce masa duk zamba cikin zamba zamba cikin zamba zamba cikin zamba zamba wallahi in ba mu daina ba wallahi tallahi zaman da muke yanzu a arewacin Najeriya nan wallahi mu ake hanku karatu kan za mu samu total failure total failure ya za a ce makarantun gwamnati ba a cin waye duk makarantun gwamnati ba a cin waye yasa sai makarantun private sun kuma an sani surkunne ne sun zama ba ci suke ba surkunne ne a matsayin me yasa makarantun gwamnati ba a cin wayin me yasa ba a cin naiko saboda karatu ne ya ruguguje me yasa kowane education secretary na local government kadai ba mutumin da ya dace bane aka sa dan siyasa ne kawai in dai kana siyasa za ka ku a baka education secretary ba duba qualification ba duba experience a aiki shekara nawa ka karantar da kana karantarwa din nawa ka samu a maki a karatu assessment da aka yi maka nawa ka tashi is it your good teacher or not har kafin ka zama education secretary education secretary a local government the best teacher in the local government shine ya kamata ya zama education secretary saboda ya san me education ya san karatu shi ne zai tsakan malamai amma yau in aka samu wanda zai yi abin kirki sai zagin sa ake yanzu a cikin dinnan da aka samu gwamnati zulum yana yi mutane interview malaman da ba su dace ba bai ce ya kore su ba a bai ce ya kore su ba malaman da ya samu wani zero wanda shi kansa yana neman zai karatu shi kansa yana nema a kai shi firamare wanda kunna wai malami ne yana karantar a firamare fa in ka same shi to yana firamare wanda wallahi akwai wata rana a garin da aka bani wani makaranta aka ce in je in gyara ta da na ji na yi interview malaman da suka wajen wallahi tallahi kasaman bi rabbil izza headmaster wallahi sunan zakarun ta ba zai karanta Allah na rubuta masa sunansa da larabci ya kasa karanta na rubuta masa da turanci bai iya karanta ko shine headmaster wannan jaki ya zai yi wani abu to yawanci yanzu ka ga mu wani headmaster haka kawai da suka samu gwamna yana jara in ka ji maganganun da ake yi yana so ya raba mutane da abincin su yana so ya fito ai wannan bakin ciki ne ai wannan hauka ne wannan a'a suna so ai ta tafiya haka in the next 10 years kani ko ba ta ji an jara ba in ba ta ji an ba gwamna goyon baya ba da iyaye da mutane gari duka wallahi za mu samu total failure na education a Borno gabaki daya total failure Allah wallahi yarin da bai yarda sunansa ba zaka je yaro ah ya karantar da kai yau shi dai wannan haba shekaru 60 tun da siyasa ta zo zuwa yau shekara 20 education sai ƙara rugugujewa take sai ƙara lalacewa take can zuwa siyasa har yau in ba mu haɗe hankali ba wallahi za mu haɗe yaranmu zuwa gaba za su tashi jahilai ba abin da suka sani sai mu koma gidan jiya post office ɗinmu da asibitocinmu duk mu kawo nyamurai da sauran mutane daga kudu mu zuba muna kallon su ba kudu mu zuba mu kawo a cikin talauci kamar shekaru hamsin da suka wuce shekaru hamsin da suka wuce alƙalai ma babu da shari'a cif jaji daga kudu ake kamar don babu da karatu shekara hamsin da suka wuce akwai wani damar na cif jaji ne daga kudu ake kawo don ba mu kai kai ba cif jaji cif majisir babu babu da shi ba sarkin lori na yanzu na shi ne cin majalisar ba ta abarka ɗan barna ne su rugan bari shi ne cin majalisar babu na cin majalisar ba to za mu koma gidan giya ɗan ba mu hanyar kai za mu koma za mu koma total collapse domin haka an muka samu wanda zai gyara wallahi ba wai kira nake ko na siyasa ko ne ba kuka muke a kanmu wallahi a ba wa gwamnatin goyon baya wallahi a roƙon masa Allah a bashi goyon baya iyayen yara hasatan ku roƙon masa Allah ya gyara education niyyar da yayi Allah ya sa ai ba koran malamai yayi ba ya faɗa ni za ka malamai ne aka samu kashi uku da aka jarrabe su akwai wanda ya kamata su karanta akwai wanda ya kamata sai an yi musu dan training sun yi karatu amma ba su iya karantarwa ba sun yi karatu ba su yi karatu ba su wannan aka ce zai su yi training ya za ku karanta akwai jakuna yake bai kore su ba yake ku je ku yi karatu eh jakuna din aka ce su yi karatu to wannan kore sau jara kayan ka ai ba sauki mu raba mana haka muke so mu tafi ne mu samu total collapse haba haba ya kamata lalle mun za mu yi aiki inna Allah yuhibbu ahadukum idza amila amalan an yutqina mu zama musulmai na kware ba da suna ba gashi na Allah kun kuna gani yana dawa annabin Allah ni ne supervisor da kai aiki eh wani misali ni ne supervisor ba ina ganin ka ku yi aiki mai kyau an taba yin abu ba supervisor a bar mutane karatu yawai a ce ba su ba bai da abu zai kyau wallahi ba zai tafi kyau ba walakad ataina dauda hakika mun baiwa annabi mu dauda minna daga gare mu inji Allah fadlan fadala mai yawa muka ce ya ibadu ya ke duduna aw bi ma huke ringa a ringa biyayya bibiya tare da shi ma'abu idan yayi tasbih kun tasbih wa tayr hakan nan tsaye wa alanna lahu hakan nan muka tautasa masa alhadida da karbi alimal sabiqatin kai musu kayan sirke wa qaddir bi sarbi hakan nan kai musu mai mai mai mai kyau a ciki wanda za su samu yarwa da walwala wa amalu salihan ku yi ba aiki mai kyau inji Allah inni ni ubangijin ku bima ta'maluna basir ina subabai din duk abin da kuke yi ina ganin ta na'am wa li sulaymana riha uduha shahrun wa rawahuha shahrun wa sanna lahu 'aynan qitr ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزر منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير wani Sulaimana haka nan annabi mu Sulaimana dan gidan Dawud mun ba shi iska mun ba shi iko yayi tasrifi da iska buduha shahrun wa rawahu shahrun tafiyar sa ta yini in tafiyan wani abu ne na wata tafiyan wata zai yi aikan iska ya tafi a yini daya dawo na wata ya dawo a yini dare daya buduha shahrun warawahu hasha in a haka ne in a haka ne a tafiyar da zaka yi a shi a wata ka dawa wata za an bawa Suleiman ne zai aiki iska ya tafi nan take ya dawo nan take wa alanna wa asanna lahu al-ayn al-kitr haqiqa mun gudanar masa shi ma mun bashi tagulla tagulla abinda ake yin tagulla sunansa dalma wanda ake yin tukunya yayin mun bashi dalma wasanna lahu ainal fikr mun bashi dalma yana gudu ba wai ya sa wuta ba a in ya kono kono kamar ruwa yake zuwa sannan yayi manyan kudobe ba su yi manyan tukane da shi wa min al-jinni hakan nan musakawa masa aljinu man ya'malu bayna yadayhi suna yi masa duk abin da suke so duk abin da yake so suna masa aljami ya sa su daga masu gini masu zubar kwanta masu noma masu kaza masu kiyo duk ya sa su sune da gori babba suna yi bayna yadayhi bi izni rabbihi da iznin ubangiji wa man yazid minhu anda wa idan aljinu jal'a zai ki bin umarnin Sulaiman an amrina a cikin amrin da muka bi shi na cewa yanzu Sulaimana nuzibu min azabi sa'ir hakika zamu dandana kudarsa da azaba na wutan as-sa'ir wallahu
Allah shiga wata mala.
Amin.
Mai tambayar nan yana cewa dan uwansa ne ya yi aure azumi sauran sati biyu.
Yawwa.
Akan cewa matan za ta tare bayan wata Ramadan.
Na.
To an yi azumi da sati ɗaya Allah ya musu cikawa. Shi wannan sadakin matan za ta tashi za ta ci za ta sadakin za ta tashi ne ke Za ci ma. Za ta ci gado.
Na'am.
Ba sadaki kawai ba. Za ta yi takaba wata hudu da kwana goma.
Na'am.
Sannan ta ci gadonsa.
Na'am.
Eh, Ba sadaki kawai ba.
Na'am.
Al-mautu kaddukhul.
Na'am.
A maza maliki haka.
Na'am.
saboda an tambayi sai na abdullahi ibn mas'ud wata rana yana zaune a kufa wani ya zo ya ce masa ga kanwa ta mai mata aure ba ta tare ba sai mijinta ya rasu shin akwai ta gaba a kanta sai ya ce ku bani sati abin nan wata biyu aka ba shi wata biyu bayan wata biyu sai mutumin ya zo ya ce wata biyun ta cika ya ce eh to hukuncin na nema a Qur'ani ban samu ba na nema iyakan hadisin da na sani ban samu ba amma zan yi kokari zan yi ijtihadi nawa idan na wafaka Allah da manzon sa idan na kuskure ni da shaytan yace ta je ta yi ta kaba ta ci gado to sai wani mutum yana nan sai ya tashi ya ce masa Abdullahi yace na'am yace kai daidai da hukuncin da manzon Allah yayi wa kanwata Aisha al-Asadiyya yace ita ma haka mun daura aure bata tare ba muke ya rasu manzon Allah yace ta je ta kaba ta ci gado to domin haka maza maliki sun dauka daga wannan hadisin al-mautu kad-dukhuli al-mautu kad-dukhuli za ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma ba masa daki ba har gado za ta samu a cikin yana da kuɗi kuma bai da kuɗi ta karbi gadon
na'am amma ta ta kuɗi na'am Allah shi kawo tamam amin shi wanda ya ce shi ɗan sanda ne wanda suna tirani da su ya ce akwai lokacin da ana fesa musu tiya gas a cikin wani tsina baki to shi ne ce ya halatta ya bar azumi ranar da za a fesa musu wani tiya gas bai halarta ba
na'am ba shi ya ja sa kansa ba.
na'am in ba zai iya bai bane azumi wasa ne na'am na'am Allah shi kawo tamam a mai tambaya na gaba ce shi ya halatta mutum ya saki matarsa alhalin tana jinin haila bai halarta ba haram bid'a ce na'am bid'a ce mutum ya saki matarsa tana haila bid'a ce mutum ya saki matarsa bayan ta wanke zaninta ya tara da ita in kana da niyyar ka saki matarka to za ka sake ta bayan ta yi haila ta wanke zaninta bata- baka taba ta ba sai ka sake ta saboda wannan jinin za a kirga a cikin jini uku din na'am in ka taba ta ka sake ta ko ka sake ta cikin wannan jinin kaga ka kara mata kwanaki kenan na'am ka kaga ka cuce ta na'am wannan ba zai yiwu ba saboda abinda Abdullahi ibn Umar ya yi kenan sai babansa Umar yake masa ka mayar da matarka bata saku ba yace ba zan mayar ba suka tafi wajen manzo Allah manzo Allah sai yace Abdullahi je ka mayar da ita za a kirga maka wannan shikar Ir- shikan ma za a kirga maka amma ka je ka sake ka dawo da ita ta sake yin jini ta wanke in kana da niyyar sakin ta sake ta tun baka taba ta ba in kaga dama ka rike ta in kaga dama ka sake amma shi kan da kai na fari shi ma an irga maka ita kuma yanzu din dole ka dawo da ita shi yasa wannan mijin ko gaban alƙali za a kai shi ya dawo da ita na'am dole ne tunda manzo Allah ya dawo wa Abdullahi ibn Umar da matarsa da dole an fahimta ko wannan shine abin da duk mazhabin suka yi
Allah shiga wata ma.
amin Shi wanda ya ce shi ma'aikacin NDNA Mm.
ya ce yana so malam ya yi jakunan samari a kan wannan maganin da ake ce masa gam. Dan sun ai duka magunguna wani gam wani gum wani cheese Na'am.
wani tang Na'am.
duk haramu Na'am.
ma sakara kasiruhu wa qaliluhu haramun inji manzo Allah duk abinda mai yawansa zai sa ka maye to kadan din sa haramun ne kuma wallahi samarin mu kuji ko ba gaskiya ne wallahi kuma da hankali duk wata maye yanzu ɗan statistic ya nuna samarin arewa kashi arba'in da biyar cikin ɗari duk masu maye ne, maza da matansu ga baki ɗaya. Nan gaba muka shaƙi shekara goma zuwa sha biyar, za mu tarar da yara a arewacin ƙasar nan da ‘yan mata buduri da samari dolaye, hankulansu duk ya tafi, ƙwaƙwalonsu baya aiki, domin haka wallahi ku yi hankali. kuma duk waɗannan abubuwa na maye mutanen kudu suke kawo mana domin su bata mana rayuwa mu zama ba komai ba mu gashi nan muna ta faɗa akan mulki ba mulkin muka iya ba muna ta faɗa akan shugabanci ba shugabancin muka iya ba muna ta faɗa akan jagoranci ba jagorancin muka sani ba to wallahi bai hankali wallahi samari ku yi wa kanku kiyamun layi a to mu ne ku ana ha maza ha mata za mu tafi a to zaman mu nan gaba wanda mun zauna ya fi yawa ko mi tsawon kwana da muka yi ba za mu yi rabin abin da da muka yi ba a a ba gaskiya ba mun kama hanyar tafiya za mu to wallahi za ku faɗi gaskiya a to in kunne ya ki ciki ya tsira in kuma kun ki kin bari ko a ji oho ato to domin haka ko ba NDLA ya kamata lalle ku rabu da irin wannan abubuwa wani abu wai shi gum wani abu shi wai ko kofin ko ne ne ha aha wani abu wai shi jankin wani abu wai shi gashi nan ne wa iyazu billah ma anzalallahu bi min sultan ko godin ko taramol ko la ilaha illa kun san taramol din na ba ya kamata kashi za a raba tablet din hudu ne ba mutum ya sha daya wannan ma mai wanda lalle rarradi ya dame shi amma ku kuke shan biyu uku to ka ji wani biyar bayan sa to ku aji hankali Allah dai kiyaye mu ya kiyaye kasar mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye samarin mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye gudurin mu Allah ya kiyaye mazan mu da matan mu gaba daya Allah ya kama hannun mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye addinin mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye komai mu ya rabbal alamin yawa kafin mu fatiya yau an yi wani malami ya rasu a garin nan to da zuwa almajiransa wayansu sun yi mun text wayansu sun yi mun telefon sun ce suna roƙo a wajen karatu a rikon masa gabara to Allah ya ji kansa malam Musa a mene Musa ba ko ko da an fi sanin sa da Musa Izala shugaban Izalan Jos to shine Allah ya yi masa rasuwa to Allah ya ji kansa kurakuransa Allah ya yi masa wanda ya yi daidai Allah ya karba mun kuma mun kamu ta zo mu cika da imani Allah ya ci kan mu baki daya Allah ya ci kan iyayen mu Allah ya ci kan iyayen mu da iyaye iyayen mu Allah ya ci kan mu ya ci kan yayan mu Allah ya ci kan mu ya ci kan matan mu Allah ya ci kan mu ya ci kan yan uwan mu Allah ya ci kan mu ya ci kan duk musulmi maza da mata da gabaki daya mu'minai maza da mata rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada allahumma antal afuwwu karim tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma antal afuwwu karim tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma antal afuwwu karim tuhibbul afwa fa'fu anna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Amin.